من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin lahadi daren litinin wanda ya daida goma sha takwas ga watan zulƙida watan sha ɗaya a cikin watannin musulunci yau hijira na da shekara 1445 daidai da 26 ga watan biyar na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka da ke daura da gidan alhaji salame nangi a nan unguwar buba shango a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam wanda muna cikin wannan littafi maka tafi zangon azumi na wannan shekara na hijiriya cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala a mun tafi ramadan ma'ana mun rufe darasi turan sha biyar ga watan takwas turan sha biyar ga watan sha'aban sai kuma a yau sha takwas ga watan zulƙida Allah ta'ala ya nufaci dawowarmu domin ci gaba da wannan karatu duk da kan cewa za a ji kamar zangon hutun ya ɗan yawa sanadiyar wani alkhairi da ya same mu na ainihin sauya tasawirar masallacin magaba ɗaya to muna fatan wannan aiki da aka yi wa Allah Allah ya karbe shi Allah ya sanya shi cikin mizanin ayyuka na alkhairi babu laifi mu dan kwadaitar kaɗan game da ita harka ta masallaci din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah daki ko ya gina wa Allah gida to shi kuma Allah ta'ala ya alƙawarin zai gina masa gida a aljanna kun ga fifikon linkin balinki ne ba zai gaba ba kuma wannan gida da kai wa Allah daidai gwargwadon ikonka da ƙarfinka don akwai wani hadisin da yake nuna cewa ko da gidan kurciya ne kamar gidan kurciya shine ƙarfin ikonka kai a matsayin masallaci kayi wa Allah to Allah zai ma gida a aljanna ya baka saboda ka muna addu'a ga shi wanda ya wannan aikin Allah ya karba masa alkawarin da Allah ya yi ya Allah ta'ala ya sa ya tabbata a kansa da sauran irin ‘yan uwansa masu gina wajen ibada kuma raya masallaci ba mai yinsa sai mai imani ƙwar'ani yana ba mu labari inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wa liyomil akhir masu raya masallatai ɗakunan Allah to masu imani ne duk mutumin da hankalinsa kullum yana masallaci ya masallaci zai rayu ya za a gyara shi ya za a yi kaza ya za a yi kaza na ci gaba to Allah ce ba mai wannan sai mai imani a zuciyarsa saboda ka mai kokarin shiga cikin masu yiwa masallaci hidima don matsan cikin ba cikin masu imani haka nan raya shi da karatuka da tsaftace masallaci da bashi kayan ganshi shi ma umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha umil mu'minin Allah ya kare da ita take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a gina masallatai a tsaftace su a sanya musu kayan kanshi a gyara su a musu tsafta jina na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata gyatima tana zuwa tana share masallacin sa tsohuwa ce to kwana biyu uku bai ganta ba sai tambayi sahabbai ina wannan baiwar Allah mai share masallaci sai ake ce ya rasul ai Allah ya karɓi rayuwar ta mutu ai yace me yasa baku faɗa min ba me yasa baku faɗa min ta rasul na ji jana'izar ta suke cewa manzon Allah mun ga hidima da aikace aikace sun ma yawa yasa ba mu sanar da kai ba sai ce dullani ala kabariha ku je ku nuna min inda aka binne ta manzo Allah aka raka shi inda aka binne wannan tsohuwa ya tsaya a kabarin ta mata addu'a kun ga wannan iya nuna hatta manzon Allah iya karfafar gwiwa wajen aiki a masallaci da gyara shi da tsabtace shi da raya shi da karatuttuka da ibada ta sallah yin ta cikin jami'i kuma akan lokaci Allah ta'ala ya samu dace da mu masu kawo gudunmawa ta Allah ya ce annabi ya ce da ainihin mahukunta wannan gu da limamai da ladanai da 'yan kwamiti da shi jagora wanda ya asasa ya gina wannan masallaci da sauran mataimaka da ɓoye da fili duka muna adon Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya sanya mana ya cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda zai gina wa gida aljanna idan sun yi wa ɗakinsa hidima a duniya kuma manzon Allah yana cewa habbul buqa alal ardi masajiduha a bayan ƙasa ba inda Allah ya fi kauna kamar masallatai ba inda Allah ya fi so duk faɗin ƙasar nan ta duniya kamar masallatai ya Allah ya fi kaunar waɗannan gurabe kaga duk wanda yake kaunar masallaci iya kaunar abin da Allah yake kauna iya son abin da Allah yake so saboda ka wannan kalubale ne gare mu kuma duk inda kake akwai gudunmawar da zaka iya bayarwa a masallaci ko mun kankantarta ko sharewa ko jefa wani abu mai sa kanshi da sauransu ko raya wajen darasi da zuwa a cika shi ayi jami'i ayi karatu duk wanda shine ya amur masajidallah a raya masallatai a raya su da ibada da karatuttuka to ba mai wannan sai masu imani Allah ta'ala ya kaddara mana cikin masu imani mun tafi karatu a afwan mun tafi hutu na azumi muna cikin kitabu talaq ko mun gama kitabu talaq littafin da yake magana game da saki wanda yake gudana tsakanin ma'aurata Allah cikin hikimarsa mun gama wannan kitab din yau za mu tashi kitabul li'an a shafin littafi na 69 wannan kuma shine darasinmu na 41 a littafi shafi na 69 darasi kuma na 41 kitabul li'an abinda ake nufi da li'ani shine kamar la'anceceniya tsakanin miji da mata la'anta ta tsinuwa ta gudana tsakanin miji da mata wani iya zubila a gaban ƙazi ko a gaban imam bisa wani abu da ya faru wanda a shari'a ta sulhunta suka ƙi karɓar sulhu to da ƙarshe a matsayin da za a ɗora su kenan wane ya rantsuwa abin da yake faɗa gaskiya ne ɗaya ɓangaren ya yi rantsuwa abin da wane yake faɗa ƙarya ne kowa ya rantse ya yi rantsuwa guda hudu ta biyar ya cika da fishin Allah ya tabbata gare shi ko azaban Allah ya tabbata gare shi to wannan shine li'ani to har idan haka ta faru tsakanin ma'aurata to auren ya mutu ya lalace har abada ba zai yaru ba iya cikin talaqul ba'in wanda an an samu li'ani tsakanin mace da miji to har abada ba wannan auren ko za su rage su biyu ne a duniya shi namiji ita mace to ba wani tsakaninsu ba wani abin da za a gyara wannan aure gyaru babu shi inda har li'ani ya shiga ana fahimta to wannan shi ne babin ko kitab ɗin da malam Allah ya ba mu ikon zama bibiye shi a yau insha Allah kuma hadisi na 340 daidai a littafi maliki cewa an abdullah bin umar daga sahabi abdullahi bin umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ko kuma radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda da su dan da shi abdullahi da babansa umar duka sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna fulan bunu fulan wani mutumi dan wani mutumi sai aka boye sunansa anan ba faɗa ba kale yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ra'aita ka ba da labari a anna lawaje da ahaduna imra'atahu ala firahihi ka ba mu labari cewa ɗaya daga cikinmu ya zo ya samu wani kan shimfiɗar matarsa a kwance da ita kaifa yasna to mazala ya me zai aikata ya zai aikata ana fahimta mutum ya zo ya samu matarsa da wani suna kwance gu ɗaya shi wannan bawan Allah yake tambayar manzon Allah kaifa yasna'u a daidai lokacin me mutum ya kamata ya aikata ana fahimta in takallama takallama bi amrin azim idan kai magana to kai magana kan wani al'amari mai girma idan kai magana to kowa zai zo ya ji da masoya da makiya da masu yada alkai da masu yadi shari an fahimta wa in sakata sakata ala mithli dhalik haka nan in kai shiru kaki magana to kai shiru kan abin da yake mai girma ne shi ba to manzon Allah yaya mutun zai qala fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam falan yujibu Abdullahi dan Umar yake ga sai manzon Allah yayi shiru bai bashi amsa ba yayi wannan tambaya manzon Allah yayi shiru iya jiran wahayi daga Allah bai bashi amsa ba bai ce mai komai ba falamma kana ba'da zalik a bayan ya yi tambayar ya tafi ana ufakal innan lazi sa'alaka anhu ƙaddubtulita bihi sai abdullahi ɗan umar yake faɗawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa wannan mutumin da ya zo yake tambayar ka wanda ya ga mutum da iyalinsa a kwanci a shimfiɗa ɗaya mai zai aikata to babu shakka an jarabe shi da wani abu ma'ana shi ɗin ya ji ya samu wani da matarsa a kwanci a shimfiɗa ɗaya ana ganewa fa an zarallahu ha'ula'il ayat fi suratun nur sai Allah ta'ala ya sauko da wannan ayoyi ga sunan cikin suratun nur kafin waje ga ayoyin kun ga yana da kyau a har kullum ka dinga tunanin alkhairi kar kullum tunanin ka ya zamto shari ne ko tunanin ka ya zamto ba alkhairi bane kar kai wannan a kullum zuciyarka ta cika da alkhairi manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ana inda zanna abdi bi ni ina nan gunda bawa na yake zatona kaga shi wancan bawan Allah da yake waccan tambaya alhali a lokacin ba abun bane ya faru sai kuma jarrabawa ta same shi sai ya je stadda abin da ya faru kuma a gidansa kaga wannan darasi ne bai kamata ka dinga jawo wani abu na musiba wanda bai zo ba karka dinga tunanin wani abu na rashin jin daɗi ko na ɓatanci kuma alhali abin bai faru ba karka yi wannan idan ka yi wasa sai Allah jarabe ka da shi kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa jarrabawa da haka ta same shi sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin surtun nur ya ce wallazi ne ya rumuna a zuwa jihun walam ya kulla homin shahada illa an fusuhun fa shahadatu ahadihim arba a shahadatin billah inna hulamina sadiqi duk wanda yake zargin matarsa ya rumuna a zuwa jihun daga rama ya rumi ne kamar mutum ya jifi matarsa da ƙazafi ko ya zarge ta da zina ko ya kore yiwuwar wannan junan da ke jikin matarsa ba nasa wani ana fahimta kamar mutum ya zo yake cewa laƙaddar Allah ya kama matarsa tana aikata lalatar zina ko babu shaidu duk yadda ka kai da son kama mutum da laifi a shari'a sai an samu shaidu ku duba yadda ko musamman harka ta zina take da haɗari ko da mutum ɗaya ya ga suna aikata fasadin mutum biyu sun ga suna aikata fasadin mutum uku sun ga suna aikata fasadin to ba za a musu hukunci da mazinata ba a shirya har sai shaidun sun zama to mutum hudu ana fahimta har ma malamai suke cewa idan uku ne ɗaya ce a a shi dai ya zo ya gansu a ɗaki ɗaya ko ya gansu a rufe ya ce shi dai abin da ya gani kenan to wannan ukun sai musu bulala 88 ta kadafi domin shaidar su bata cika a karbe ta ba a shari'anci ya samu shaidu guda hudu kuma kowanne ya ce ya gani ra'ayal aini ana aikata wannan fasadi yasa an ce hatta tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba hukunta wani hukuncin mazinaci da shaidu ba sai dai ikirari ko bayyanar juna a jikin mace ba miji idan wani ya zo ya ce ya yi kirarin ya yi zina a mai haddi ana yi idan wata ta bayyana da juna jikinta ba miji ta tabbatar ba da aure ta same shi ba tana buƙatar haddi ana yi mata amma kama mazinaci da irin matakan da shari'a ta ce iya da wahala tun lokacin manzon Allah ba a samu ba ballanta na kuma yanzu amma a yanzu bakunan wa an zo daga cikin mu sun cika a ai wancan mazinaci ne ai wancan mazinaci ya ce idan aka ce kai furubi ne zaka ce a ce ba misali wani ya ce ya gan suna aikata lalata zina wani ma ya gani wani ma ya gani su uku na hudun ya ce a'a shi dai ya zo ya same su a daki a rufe misali to wannan uku ba za ka karbi shirin su ba kuma shari'a sai ta musu bulalan kasafi wannan kuma duk iya faruwa ne akan kare mutuncin dan adam da lulluɓa masa asiri ana fahimta to wannan shine hadari na jifan mutum da kalmar zina kalmar ce mai hadarin gaske ana ganewa to Allah ta'ala ke ta duk wanda ya jefi matarsa da irin wannan al'amari na zina ko ya kore junan da ke jikinta yace ba nasa bane shi ba shaidu ita ma ba shaidu amma ya dage cewa ya gani ko ya dage ya ce junan ba nasa bane to ya za a yi sai Allah ta'ala ya sauko da wannan ayoyi ya ce fa shahadatu ahadihim arba shahadatin billahi innahu lamina sadiqin ɗaya daga cikin su zai rantsi yayi rantsuwa da Allah sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu ya rantse da Allah akan ikirarinsa na biyar ɗin ya ce ya yadda fishin Allah ya tabbata a gare shi har in ba gaskiya ke faɗa ba ana fahimta wannan shi ake buƙatar namijin ya yi a gaban alƙali ko a gaban liman kuma bayan sallar la'asar a tara shaidu tsakanin wance da wane sun kasa daidaituwa an kasa sulhunta su kuma har ƙazafi ya faru a junansu to wannan rantsuwar ita ce li'ani din ai da ƙarshe ya ce wal kamisatu anna la'anatan lahi alai cewa tabbas la'antar Allah ta tabbatu a kansa har in ba gaskiya yake faɗa ba ana fahimta shi ɓangaren namijin ya gama nasa wai darau an azab sai a juya wannan rantsuwar kaga sai Allah ya kira ta azaba rantsuwa azaba ce sai a juyar da akalan rantsuwar zuwa ga ita matar ita ma an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin tace ta rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa abinda mijinta ya faɗa ƙarya yake ta sake maimaita wannan tace ta rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake sai ta faɗi wannan sau hudu wal khamisata anna la'natallahi alaiha in kana min as-sadiqin tabbiyar tace ta yarda ta gamsu Allah ya tsine mata albarka har in mijinta gaskiya yake mana idan mace ta yi wannan idan namiji ya haka mace ta yi haka to shi kinin li'ani ya shiga aure ya riga ya lalace ba su ba ƙara wani aure har duniya ta nade ana fahimta wannan shine li'ani har in zargin zine ga tsakanin ma'aurata ko da juna ya kore junan ya ce ba nasa ba ne ko babu shaidu to irin wannan hukuncin algali zai musu kowane ɗayansu ya zo ya rantse da Allah a cikin masallaci bayan la'asar a gaban mutanen kirki ya yi rantsuwa ɗaya biyu uku hudu a kan abin da yake faɗa gaskiya ne ita kuma ta yi rantsuwa ɗaya biyu uku hudu kan abin da yake faɗa ƙarya ne shi kuma ya ce na biyar ya yadda Allah ya yi fishi da shi har in ba gaskiya yake faɗa ba ita kuma ta ce na biyar ta yadda Allah ya la'ance ta har in mijinta gaskiya yake faɗa ƙunga al'amari ya je ƙarshe kenan al'amari ya girma to wannan shi ne li'ani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda ya kama matarsa da wani su biyu ba shaida to in har ya daga abin zuwa ga shari'a ga hukuncin da za a yi tunda har yanzu ba za a mai hukuncin zina ba ba za a mata hukuncin zina ba saboda me shaidu ba su shiga ba a shari'a amma ikirarinsa ba za a kore ba za a ce ba a yadda ba ikirarinsa sai a zo a yi li'ani a kansa daga nan kuma shari'a ta raba auren tsakaninsa da ita har abada ana fahimta to wannan shine abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama a fatalahunna alaihi alaihinna ko fatalahunna alaihi sai manzon Allah ya karanta musu ayoyin ga sunan da na karanta yanzu wa wa'adahu wa zakarahu manzon Allah ya musu wa'azi ya tunatar da su wa akbarahu anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah sai manzon Allah ya sanar da mijin yace ka ganka wane azabar duniya wallahi mai sauki ce akan azabar lahira karkarantse akan ƙarya karka yadda kai rantsuwa da Allah akan ƙarya duk wahalar da zaka sha a duniya duk bacin ran da zaka samu a duniya wallahi bai kai la'adana lahira ba manzon Allah ya komai da shi gefe mai wani nasiha in yace anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah kaga wannan duniya azabata da rigimarta wallahi mai sauki ce akan akan ta lahira ya faɗa masa wannan fakala la wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyya sai ce a'a ya rasulullah ina rantsuwa ga wanda Allah ya turo ka a matsayinka na annabi da gaskiya ma kadzabtu alayya yace wallahi ba ƙarya nake mata ba na rantsi da Allah da ya turo ka annabi abinda nake faɗa ba ƙarya bane ba a gane ko sun mata'aha sannan manzala ce a kirawo ita matar fa wa'adaha ya mata wa'azi ita ma wa akbaraha ya bata labari anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah yace ke baiwar Allah in wannan abun ya tabbata ki hakuri ki karbi abin da za a miki azabar duniya mai sauki ce akan da lahira kar ki rantse a ce Allah ne zai hukuncin a lahira kwara ki yadda duk abin da zai faru ai a duniya ya wuce ya ja ta gefe ita ma ya faɗa mata wannan kamar yadda ya faɗa wa mijinta wannan an azabar duniya ahwanu min azabin akira azabar duniya wallahi la'ada ce ba ta ma kai la'ada ba akan azabar lahira fakalat ita ma ta ce la ba haka ba ne ya rasulallah wallazi ba a saka mil haƙi ina rantsuwa ga wanda ya aiko ka da gaskiya innahu lakadhibun wallahi wane dai wannan mijin na da yace kaza wallahi ƙarya yake ana fahimta shi ya rantse ya ce ba ƙarya yake yi ba ita ta rantse ta ce ƙarya yake an fahimta fabada abin rajul malam ya ce sai aka fara gabato da namijin zai zo ya yi rantsuwa fashahida arba a shahadatin billah ya yi rantsuwa rantsuwa rantsuwa sau hudu rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi ko wallahi billahi ko wallahi tallahi ya rantse da Allah abin da yake faɗa kan matarsa gaskiya ne a ce ɗaya ya sake maimaitawa a ce biyu ya sake maimaitawa a ce uku ya sake maimaitawa a ce hudu ana fahimta ya ce inna hula mina sadiqin ya rantse da Allah abin da yake faɗa gaskiya ne wal khamisa rantsuwarsa ta biyar anna la'anatallahi alai. zai ce la'antar Allah ta tabbata a kansa in ka na minal kadibina har in maganar da yake faɗa ƙarya ne Allah ya la'ance shi Allah ya tsine masa albarka har in abin da yake faɗa ƙarya ne sun masana bil mar'a sannan manzan Allah ce a zo da ita ma matar fa shahidat arba'a shahadatin billah ita ma ta yi rantsuwa irin waccan sau hudu innahu laminal kadibin ta ce wallahi tallahi mijinta ƙarya yake mata ta rantse da Allah allazi la ilaha illa huwa abinda mijinta yake bada ƙarya ne ta faɗi wannan sau hudu ita ma wal khamisa rantsuwarta ta biyar sai ta ce anna ghadballahi alaiha fushin Allah ya tabbatu a kanta in kana min as-sadiqin har in mijinta gaskiya yake faɗa kanta ana fahimta summa farraqa bainahuma sannan sai a raba tsakaninsu har abada ba su ba aure da juna har abada lillah su makala sai manzan Allah ya ce Allahu ya alamu anna ahadu kuma kadhib manzan Allah ya ce Allah dai ya san ɗayan kuma ƙaryaci ne ko abu da manzan Allah ya ce kina kaga nan manzan Allah ba duk gaibi Allah ya sanar da shi an bayyanta ba duk gaibi Allah ya sanar da manzan Allah ba da Allah ya sanar da shi waye makaryacin a ciki ba zai bari ya rantse ba domin tausayi irin na manzon Allah zai nuna shi domin rahama irin tasa duk yanda zai yi sulhunta ya sulhunta su amma da Allah bai bude mai ya fahimtar da shi waye mai gaskiyar ba da ƙarshe yake cewa Allah ne ya sani tsakanin ku biyun nan to ɗaya makareci ne tunda bayan da za a yi su biyun zama masu gaskiya gaba ɗaya ba zai yi ba ɗaya dai a cikin ku tabbas ɗaya dai makareci ne kuma duk da haka ma ke cefa halin minin kuma ta'ik salasan yace ba mai tuba a cikin duk da sun rantse ba duk da an yi rantsuwar an yi tsiniwar da ƙarshe ke cewa ɗaya dai kan makareci ne ina tallata muku har yanzu kona da dama akwai mai tuba a cikin ku duba rahama irin ta musulunci ba ya lallashe shi da farko ya tsoratar da su azabin lahira akan ta duniya duk da haka makaryacin cikin su din ya kafe akan san zuciyarsa yayi manzon Allah ya kwadaitar da su kan cewa a duk abin da zaka ci karo da shi a duniya mai sauki ne akan abin da zai same ka a lahira duk da haka makaryacin bai yadda ba aka zo fagen daga aka yi wannan la'ancece ne duka ma'aiki sake cewa Allah da ya san ɗaya daga cikin ku makareci ne amma har yanzu ba wanda zai tuba a cikin fa hal minkuma ta'ibun ba wanda zai kare yanzu ya tuba ya ce Allah na abin nan da na yi laifi ne na tuba Allah ya yafe masa kaga Allah dama ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah game da mu'mini mai jin ne mai tausayawa ne manzon Allah iya tausayin ɗaya daga cikin su ya tafi da wannan nauyin gaban Allah iya jin tausayinsa ya sa a asali tabbata kan cewa annabi adam salam lokacin da shedan ya yaudare shi ya raba shi da gidan aljanna duk da cewa rubutaccen abu ne kaddara daga Allah amma shedan sai da ya rantsewa annabi adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin a shedan yazo ya ce annabi adam ina ma rantsuwa da Allah abinda nake faɗa ma wallahi gaskiya ne ina ma nasiha gaskiya nake faɗa ba shi kuma annabi adamu a lokacin bai taɓa zaton cewa akwai wanda zai yi jarimari wa Allah ƙarya da gangama bai taɓa zaton haka ba iya daga cikin abin da annabi adamu ya bi abin da shi ɗan yake faɗa kamar yadda malamai suke faɗa to amma yanzu rantsuwa kan ƙarya ta zama abincin wansu wani haya za a ɗauke shi a biya shi ya je ya rantsuwa akan ƙarya wani ya san abun ƙarya ne amma in iya kwaɗayin wani abu abin fa bai zo ba kwaɗayi yake yi amma sai ya ranzo a kan gariya sai ya ƙi gaskiya sai ya ƙi Allah sai ya ƙi manzan Allah duk a kan kwaɗayin duniya ana fahimtar wannan saboda ka shi ya sa rantsuwa tana cikin larura wanda sai da larura ake yin ta ba ko ina ake yin rantsuwa ba ba kowane ɗan ƙanƙanin abu ba za ka dinga ɓaɓatu wallahi tallahi na rantse da Allah billahi lazi la'id ba kuma yake wannan ba sai da larura ba a son yawan rantsuwa a gumutu amma wani ya saba wanda kai wallahi daga gida nake wallahi tallahi kasuwa zan je to waye saka ba wanda ya saka wannan shine aimanu talak da malaman fiqh suke fada ba a son irin wannan ita rantsuwa larura ce har sai ta kama har sai ta zamanto dole sai an yi ta sannan za a yi ana so ka koyar da bakinka da rashin rantsuwa har in ba ta kama dole ba ana fahimtar wannan manzan Allah ya ce fa halmin kuma ta'ibu a cikin ku ba wanda zai tuba duk da koran duk da ɗayan ya rantsi akan ƙaryar duk da ɗayan yayi kaza yayi kaza amma dai kofa tuba abu da take a lokacin da ɗayan zai risala ya ce wallahi manzan Allah na tsorata wallahi ƙarya nake yi wallahi a take a zai nema wa masa gafara gun Allah Allah ya gafarta masa amma shi dan ya dabaibaye zuciyar ya kasa fada kuma malamai sun ce a hakan suka tafi lahira dole dai ɗayan ya tafi da wannan nauyin zuwa lahira an fahimci wannan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ƙara mana imani wa fi lafzin a wani lafazin yake cewa la sabila laka ayawa min ce la sabila laka alaiha ko yace shikenan daga yau ba kai ba ita shine ma'anar la sabila laka alaiha tunda har kun yi wannan to ba kai ba ita har abada aure ba zai taba dawowa ku kullahi tsakaninku da ita ba har abada aure ya mutu fa kala ya rasulullah mali sai mijin yace manzo Allah ina da kudi a gunta dukiya ta ba fa kala la mala laka manzo Allah ce ba wata dukiyar ka gunta in sadaki ne ko kuma wani abu kake ce ka bata to shikenan wannan auren ya tafi da shi in kunta sadaqata alaiha fa huwa bimastahallat min furujiha har in abin da ka bata na kudin gaske ne ka bata to shikenan ya a madadin abin da Allah ya halatta ma kai amfani da ita a matsayin ta na matarka mu'amala ku ta aure ta cinye wannan kudin shikenan wa in kunta kazabta alaiha kazabta alaiha in kuma ƙarya kai mata cewa baka ba wani kudin ka a gunta to fa huwa abadu laka minha to shikenan ta ƙara nisa dai da kai din dai ba wani abin da zaka je ka tuhume ta kuma yanzu ba wani abu tsakaninku ana fahimta to me tambaya zai ce kuma inda yaya a gare su ya zai da yayin ku shari'a dai ta raba tsakanin nan in ju akan juna aka yi wannan ciki ya bayyana gare ta yace ba nasa bane tace nasa ne har aka ja ga matakin wannan rantsaran tsan to shikenan wannan dan koda za a haife shi daga baya to ba dan sa bane baya cin yayansa ba zai gaje shi ba amma kuma ɗan iya uwar ɗan uwar ne zai gaje ta komai shi zai mata amma shi ba zai gaje ubansa ana fahimtar wannan to haka mazan Allah ya hukunci duk shi amma zai zo a ƙasa sai yake cewa wa anhu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da da shi anna rajulan wani mutum rama imra'atahu ya jifi matarsa da kalmar ta zargi ta zina wa nafa min waladiha fi min zamanin rasul fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kore yiwar dan da ke tsakanin cewa ba nasa bane ya zarge da cike cewa junan ba nasa bane an fahimta fa amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya umarce su fatala ana suka yi wannan li'ani din shi ya ce juna ba nasa bane ita ta ce juna nasa ne ku daidaita ku sulhunta duk suka kiya sai manzo Allah ce da ku zo ku rantsa kowa ya rantsuwa kamar dai abin da ya gabata baya kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce ku yi rantsuwa kowa ya rantsa sau hudu akan abin da yake faɗa gaskiya ne wancan kuma ya rantsa sau hudu ya ce abin da dan uwansa yake faɗa ƙarya ne so maqada bil wadad lil mar'a sannan manzo Allah ce to dan ya zama na uwar dan na uwar ne ba na uban bane ana fahimta shine summa qada bil walad lil mar'a sannan manzo Allah ce in kin haihu to dan naki ne baya cikin layin ƴaƴan mijinki ko da da kuna da ƴaƴan a baya ba wannan rikicin to wannan dan da yazo da wannan rikicin to bai cikin ƴaƴan mijinki bai cikin wanda ko mijinki ya mutu zai gaje shi babu ciki ana fahimtar wannan wa farraqa bainahu bainal mutala'in bainal mutala'inain manzon Allah kuma ya raba tsakanin wanda suke la'ali'ani tsakanin su har abada kai ba kai ba ita kai ita ma ba kai ba ita haka kuma irin wannan din wanda ya rantsi akan ƙaryan kuma sai Allah ya jarabe da san auren kuma idan mijin kazafi ya mace mata shari wallahi sai mijin ya ji duk duniya ba matar da yake so kamar ita ita kuma in ita ce ta yi ƙaryar ita ma sai Allah ya sa mata jarabar son mijin duk duniya ba ban da yake so kamar shi kuma auren ba zai saki yau ba har abada yasa harkar aure ya yan uwa abaci mai girma kuma abinda ake so ya jagoranci a zaman aure amana amana ce tushen zaman lafiyar gidan aure kai miji ka riƙe matarka da amana ita ma ta zauna gidanka da amana shikenan har in amana ta shiga zuciyar kowa tsakanin ma'aurata to za a zauna lafiya amma in rashin amana ya shiga to shikenan fitintinu za su dinga bayyana kuma ba yanda za a ci amana a zauna lafiya ba zai yi ba duk wanda ya ci amanar wanda Allah ya danka masa amanarsa ba zai zauna lafiya ba ba zai samu nutsuwa rayuwarsa ba saboda ka gidan aure tsakanin matan da mazan amana ake so amana ce domin kai dukkan rayuwarka da numfashinka da shiga da fitarka duk iya karkashin ofishin matarka ita za ta yi abinci ka ci ita za ta kawo ruwa ka sha ita ta san lokacin da kake bacci ita ta san makwancinka ai in ba da amana ba duk abin da take so ya faru akan ka zai faru ku karanta tarihi duk irin jarumai na da da sarakuna da masu mulkin da aka zo aka ci nasara a gidansu kashi saba'in cikin ɗari an haɗa baki da mata ne wallahi su matallahi an samu cin amana daga wajen matansu duk ƙarfinka duk mulkinka duk dukiyarka in aka haɗa baki da matarka wallahi yanzu aka yi lahira domin duk abin da kake zato kake tunani naka na wani tsaro da kariya da kaza da kaza da kaza duk a tafin hannun matar kake za ka zo ka kwanta ba ka yi bacci a gabanta ka kwaɓe daga kai sai ɗan wannan ko jallabiyar ka yi bacci ta san lokacin da baccin ka yi nauyi ta san lokacin da kake shigowa gida ta san lokacin da kake fita ta san abin da kake so wajen ci ta san abin da kake so wajen sha to in ba amana ba wa zai zaune da zaman aure lafiya ahiri amana kawai kai ma kuma kare mota da gidansu da garinsu da unguwarsu da yan uwanta da danginta kare mota da can inda ta saba ka kawo ta ka zaunar da ita duk abin da za ta yi sai da saninka ko likita za ta je ta gani a duba lafiyar ta sai ka yadda ko makaranta za ta je ta yi karatu sai ka yadda ka amince ko gidansu za ta je wajen babanta da mamanta sai ka yadda ka kai ma an ɗora ma ragamar amanarta kuma kai ma ɗin in ka zo ka cutar da ita ba amana za ka yi za ta yi bacci a gabanka kai za ka nemo abin da za ta dafa ta ci za ka iya kawo na ba a ƙulla a leda ko a kwalba ko a gora ka ba ta kaje ta sha ta sha dole sai amana ya shiga tsakani dole kullum abin da ake so ka dinga zaunar da matarka ku dinga jaddada amana a junanku kar ka tsoratar da ita kai kanka kar ka tsoratar da ita zaka iya sakinta duk wannan baya maganin mace amana da tsoron Allah amana da tsoron Allah wannan shine ginshikin zaman lafiyar gidan aure duk gidan auren da ya rasa wannan ba zai zauna lafiya ba ta yadda kai rayuwarka amana ce a gunta ka yadda ita rayuwarta amana ce a gunka kuma bar ganin wai matarka ce idan ka zalunce ta bata yafi ma ba wallahi sai Allah ya bi haƙinta a lahira akwai abin da haƙƙi ne nata sai ka yi mata na dole akwai abin da haƙƙi ne naka sai ta yi ma na dole akwai abin da kuke musharaka kuma kai ka riƙe nan ita ta riƙe nan gidan aure dama wannan a wannan layi uku yake tafiya akwai abu na dole sai ka yi mata a shari'a akwai abu na dole sai ta yi maka akwai kuma abin da za ku haɗa tsakiya an fahimci wannan wannan shi ne irin abin da yake zaune da gidajen aure lafiya abu na gaba kuma yi addu'a ya sa tun kafin ka yi auren ka dinga roƙon Allah ya baka mace ta gari ka dinga roƙon Allah ya baka mata ta gari mai addini mai amana kuma kai ma hankalinka da yau da gobenka ta nuna ma gidan da yake akwai alamar tarbiyya da mutunci an fahimci wannan kai ma da za ka yi aure yau da gobenka da ainihin experience naka na rayuwa ya nuna makan cewa mahaifiyar wance ɗin na mahaifanta to ana masu kyakkyawan zato wajen dattawa ne masu mutunci ne masu imani karka ɗaukanka ka san mahaifin yadda kake so ka nema kaza kaza ne kaza kaza ne akwai maganganu da yawa marasa daɗi kuma ka je ka jefa kanka a gidan kai ma ka abin da kai kanka irin wannan ya faru lokacin umar ɗan kaɗa Allah ya ƙara ya da shi wani bawan Allah ya kawo karan ɗansa baya mai biyayya duk abin da ya sa ɗan baya yi umar ɗan kaɗaɓe ya ce ku zo da kai da ɗanka kirawo shi ku zo da kai da shi ya kirawo ɗan suka zo gaban umar suka zauna umar yake cewa kai wani kai ne babanka yake kawo karanka baka mai biyayya baka mai kaza baka mai kaza umar ya zayyano duk abin da uban ya faɗa ya ce eh kwarai haka ne bana masa biyayya sai ce to me dalilin ka to wani dalili baka san haƙƙinsa na mahaifi akan ka ba sai ce wallahi umar na sani amirul mu'minin na sani sai ce wani abu yayi guda ɗaya duk lokacin da abin ya faɗo mun a zuciyata to sai na ji dama ba shi bane mahaifi domin sai da ya je zaƙo karuwa ta zama uwata ke da ya ji nemo ta mata wanda ba ta da tarbiyya ba ta da kame kai ya aure ta kuma ta haife ni idan na tuna mahaifiyata mai kaza mai kaza ce sai na ji kwata-kwata ba zan iya masa biyayya ba umar ɗan katsaba ya mai nasiha ya mai nasiha sai da ya tafi ya ce kamar abin da manzan Allah ya ce tun da manzan Allah ce fa alaiki bi zati di tara ba da daga da ka bi abin da manzan Allah ya faɗa akan aure da wannan ba da same ka so da kar wani kirkirkir ɗan duniya ya ɗauke ka akan aure ka duba mai tarbiya mai nagartar mahaifanta mai halayyarta wani iya cin abin da ake ɗora ɗan bar zaman gidan aure da shi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya mana jagora sai malik ke cewa wani abi hurairah daga sahabi abdurrahman bin sakar addawsi shine abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi kare ki cewa ja'a rajulun min bani fazaza ko ilan ilan nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo daga wannan kabila zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale shi ina mar'ati waladat gulaman aswad yake ce ya rasulullah matata ta haifi da amma dan baki ne kirin ya rasulullah shi kuma fari ne balarabe ne ya zo ya kawo ƙaran matarsa wai ta a haifa masa ɗa baƙi iya zarginta kenan zargi ya nema ya shiga fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hallaka min ibil kana da raƙuma kai da ka kawo ƙaran matarka ta haifa ma ɗa baƙi kana da raƙuma ƙala na'am sai ce eh ina da raƙuma ya rasulullah sai ce fama launuha fama alwanuha me launin raƙuman naka wani kala ne ƙala sai ce humurun jajaye raƙuma gari ne ya rasulallah sai ce fa halafiha mina aurak shin a cikin wannan garken raƙuma naka jajaye ba a samu wani wanda ya sirka da haske-haske ba ya yi haske bai zamanto ja kamar ‘yan uwan gaba ɗaya ba manzala mai wannan tambayar ƙala inna fiha allawarakan sai ce akwai su da yawa manzo Allah akwai su da yawa wanda launin su ya sha babban da na iyayensu Ƙara sai manzo Allah ya ce da shi fa anna fa anna annaha zalika ita tuta ya kai ga ta faru raquman ka dujjaje amma suke haifar masu wani launin daban Ƙara sai shi balaraba kauye yace asa an yakuna naza'a irqun sai ce manzana akwai yiwuwar sun gado kakannin kakanninsu ne can baya ba maki don sun zo sun yi barbara kuma sai a haifi wani wanda launinsa kaza ne ba na iyayensa ba da kansu yake biya kansa amsa ya ga manzana sarkin koyarwa kenan koyarwa cikin hikima an fahimta sai manzana cewa hal asa an ya kuna naza ta irkun sai cuto ɗan naka ma akwai yiwuwar haka ne ba maki a kakannin ka akwai baki he gado shi ba maki a kakanninta akwai baki sai ya gado shi ana fahimta kaga sai manzo Allah ya kashe rigima cikin ruwan sanyi ana Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita ala take cewa iktasama sa'ad bin abi waqqas wa abd bin zam'a fi gulam wata rana an taba zuwa gaban manzon Allah ana husuma tsakanin sa'ad bin abi waqqas da abdu bin zam'a akan wani yaro shi sa'ad iya bilemin yaron dan dan dan uwansa ne shi kuma abdu bin zam'a iya bilemin cewa wani yaron kaninsa ne mahaifinsa ɗaya da shi ana ganewa ya rasulullah haza ibnu aki utba bin abi waqas sai sa'ad yake cewa ya rasulullah wannan yaron dan dan dan uwana ne shine utba bin abi waqas dan dan sa ne dan dan uwana ne ya rasulullah ahida ilayya ahida ilayya cewa ya ya alƙawarantar mun cewa iya da wata baiwa idan koda yaro su ta haihu to dan nasa ne ana fahimta shine ahida ilayya mun yarjejeniya da shi ko kuma ya sanar min ko mun yi alƙawari kan cewa wannan dan koda ya mutu wannan dan nasa ne ana fahimta annahu ibnuhu cewa wannan in ta haihuwa wannan dan nasa ne unzur ila shabahihi sai shi sa'ad yake cewa manzo ka duba yaran mana da wasu kai kama kaga ya faɗi shaida guda biyu kenan ga ga abinda dan uwan sai faɗa masa kafin ya mutu ya mai wasiya ga kuma abinda yace na kama a duba za su yi kama da shi din wakala abdu bin zama sai ɗaya abokin husumar ta sai yake cewa ha za a kiya rasulullah yace wannan yaron dan uwana ne ba dan gidan dan uwan sa'ad bane ɗan uwana ne an fahimta wuli da ala firashi abi sai ce an haife shi a gidanmu ne a gidanmu aka haife shi ɗan gidanmu ne ya rasulallah min walidatin min walidatihi akan wata baiwarsa baiwar babana ce ta haifa masa shi a gidan kuma a gidan a gidanmu aka haife shi haka abdu bin zam'a yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shabahihi sai mazala ya dubi yaron ya kama sa fara a shabaha bayyinan bi utuba sai ya kamar su ma ta fi fitowa fili da utuba din ba kama su kai da sa'ad da wancan ba utuba eh utuba bin bin abi waqas sun fi kama da shi dan uwan sa'ad bin abi waqas da ya duba kamar sai manzo Allah ya ga sun yi fi kama da dan uwan Sa'd bin Abi Waqqas amma duk da wannan kamar da wannan wasiyar da Utuba bin Abi Waqqas yayi wa dan uwansa Sa'ad bin Abi Waqqas duk da wannan wasiyar da kuma kama da suka yi fakala sai manzala ce huwa laka ya abdu bin zam'a wannan dan ka tafi da shi ya abdu bin zam'a dan ku ne dan gidan ku ne shari'a ta ba ku shi an bayyana ki sa'ad duk da cewa dan uwansa ya mai wasiya kuma ga dan ya fi kama da dan uwansa amma manzala ce ba dan ku bane dan nawaye na shi wannan abdu bin zam'a ne dan gidansu ne sai manzon Allah ya faɗo wani hukunci ke cewa alwaladu lil firash shi da dan shimfida ne yayi duk matar da a gidan miji ta haihu to wannan dan ba mai jayayya ya raba shi da gidan ubansa kuna fahimtar magana shari'a ce yanzu misali mutum ya auri wata mata la qaddar Allah ta zo gidansa wata shida da auren sai ta haihu sai aka ce aya tsananta bincike ba mamaki cikin ta shigo da shi ne to ko da an bincika ɗin an ga cikin ta zo da shi iya ƙarami kuma ta ɗau wannan lokacin a gidanka ta haihu to ɗan naka ne an fahimci maganar shi ne ma'anar alwaladu lilfirash kaga in za a bi shaidar sa'ad da kama da suka yi da wasiya da ya masa akwai yiwuwar yarin jayi a shari'ar to amma shi wannan abinda manzon Allah ya duba kawai a gidansu aka haife shi a lokacin da mata tana karkashin babansu ina fata kuna gane karatu idan mace ta haihu a gidan miji to ba wanda zai ja da mijin ya kwace dan babu shi sai dai in dan mijin ne ya ce dan ba nasa bane an bai wannan amma har in yayi kilam ya ce ɗansa ne to ba wani daga waje da ko an tabbatar sun yi lalata a wajen ta zo gidan mijin to bai sai kwace dan ba a shari'ar musulunci haka aiki hakan kuma zai faru ne kuma domin a kare wa yaran mutuncinsa yanzu misali an auri mace ta zo ta zo na a gidan miji wata ɗaya biyu uku misali ta haihu kuma a zo a ce wannan ɗan ubansa iya waje ba da aure aka same shi ba kun ga tun rayuwarsa an lalata yaran gaba ɗaya ba wani abin da zai a duniya ji daɗinsa shari'a kullum tana duba me zai faru a gaba wajen kare mutuncin ɗan adam da kare masa rayuwarsa kuna fahimtar wannan saboda ka wannan shine abin da ma'aikin Allah ya faɗa ce in dai mace ta haihu a gidan miji to wannan ɗan namijin ne ba wani ma bincike da za a yi ɗan mijin ne kawai shine alwaladu lil firash wala ahirul hajar shi kuma mazinaci to shi za a katange shi ba za a bashi dan ba fasara ta ɗaya kenan ko kuma shi mazinaci hukuncinsa jifa har in ya yi aure an kama shi da shaidu da hukuncinsa a jebe da duwarsu ko a katange shi ba shi ba ɗan ko kuma fassara ta biyu har in an kama shi da shaidu kuma ya taɓa aure shi kina a jebe da duwarsu wanda shi ne hukuncin mazinaci kawai shi ne al'ahirul hajji ina fata kun fahimta haka mazan Allah ya wani hukunci sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa wa tajibi minhu ya sauda sai yake faɗawa ita sauda ɗin ita matar da ta haihu ɗin ki katange kanki daga sa'ad bin abi waqas duk da ɗan uwan wancan ne wanda ya mallake ki da farko to baki bashi falam yara sauda qattun tun daga nan bai ƙara ganin ta ba manzo Allah ya sa musu hijabi tunda tana gidan wani hatta ya yadda ya mallake ta har sun sadu kusanta ta baiwa da mai gidanta ko mata da mijinta to shikenan wannan dan ba kai babu lemu dan dan uwanka ne ba zai yi ba dan mijinta wanda yake tare da ita ne Allah ya sa kun gane hadisi na gaba daga ummul mu'mina Aisha Allah ta'ala ya kare da ita kala take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakala alayya masruran yace wata rana manzon Allah ya shigo daki na cikin farin ciki yana masrur kamar da wani abu da yake faranta masa rai tabraku asarir waje wajehihi har kamar nan irin fatan nan ta goshinsa tana kyalli kamar warkiya alamar cikin annashuwa da farin ciki ana fahimta? faƙala sai ya ce alam tara anna mujazzizan nazara anifan ila zaid bin harisa wa usama bin zaid fakala inna ba'd hadhihi al-aqdam la min ba'd mujazzizan sunan wani ne wanda Allah ya bashi ilimi na iyafa ilimin sanin jinsin ɗan adam ana ganewa akwai wannan bayin Allah lokacin jahiliya da Allah ya ba su wani ilimin wani tafin hannunka zai duba sai ce kai ɗan gidan wani ne kuma haka ne wani kafar ka zai kalla ya ce kai wannan kafar daga gidan su wani ta fito kuma haka ne to a lokacin dama shi zaidu bin harisa ba balarabi ba ne ba ajame ne bawa ne aka kawo shi na na kaiji ta siye shi ta yi wa manzan Allah kyautarsa ya zauna a gidan manzan Allah har manzan Allah ya masa aure aka aura masa bakware shi ya balarabi ya fara shi kuma ba fari ba ne ana ganewa to daga nan da ita matar zaidu ta haihu ta haihu usama sai biyo dangin uwar sai zama to balarabi ne mai haske ne uba baki amma kuma ɗa balarabe ya biyo uwarsa to sai ake ce ce kuci cewa ai ba maki ma ba ɗansa ba ne ai ba ɗansa ba ne lokacin ba aya ba allah bai sauko da wani hukuncin ba to maza allah abin iya damunsa ɗan a gidansa ya taso kuma shi ya yi auren amma da wannan tafara ke wannan tsegumin a gari ga abin da yake faru ga abin da yake faru to shi wancan mai ilimin da Allah ya orewa irin wannan bayan Allah ilimin jinsin ɗan adam ilimi ne wanda zai bayyana jinsi ga ɗan adam to da ya zo ya ga shi zaidu bin harisa da ɗansa osama bin zai suna kwanci a gu ɗaya kamar a ɗaki ɗaya ko a mayafi ɗaya amma ƙafafun suna waje ana ganewa da ya zo shi wannan bawan Allah bai san ma ana wannan rikicin ba kuma bai san suwaye a kwancan ba sai ce kun ga kafar nan da wannan kafar to ɗaya daga ɗaya dage kun fahimta kafa ɗayan nan daga ɗaya take suna da alaƙa ɗaya ce ta haifi ɗaya kawai kallon kafar ya yi ilimin da Allah ya ba shi yi wani hukuncin kuma hakan ne farin cikin da manzan Allah ya shiga gida da shi shi ne wannan tsegungumin da ake to ya zo ƙarshe kenan tunda a lokacin sun yadda da irin waɗannan mutanen su suke ba da hukunci kan ha kuma a yadda sai ce tun da shi wannan mutum season ya zo ya faɗi wannan akan usama da babansa zaidu to shi kenan kuma duk wata magana ma ta ƙare kar a ƙara cewa usama ba ɗan gidan zaidu ba ne domin sun launin su yajin bambanta wannan kuma zai ƙara nuna mana kan cewa akwai abin da zai taho a lokacin jahiliya kuma sai musulunci ya ɗauka ya hukunci da shi kun ga wancan ilimin a lokacin jahiliya suke yi amma da manzan Allah ya ga ilimin zai toshe wata rigima ko ilimin zai haifar da wata karuwa a musulunci ko ilimin zai toshe wata husuma a addinance sai manzan Allah ya karbi ilimin ya saya cikin addini kuma ya hukunci da shi ana fahimtar wannan duk wani iya cikin al-mustafa bin al-hadis irin abin da za a fa'idanta a cikin hadisin karka ce komai sai ka jira an karanta ma qur'ani ko an karanta ma hadisi akwai abubuwan da al'ada ce ta haifar da su ko musulunci ya karɓa yi hukunci da su kuma kuma bayan da za ka yi da su don musulunci kullum abin da yake bukata maslaha a samu maslaha ta al'umma su zauna lafiya wannan shine abin da aka gina musulunci akan wannan to manzon Allah ga hukuncin da yi shi wancan bawan Allah ya ce ɗayar kafan nan babu shakka lamin ba'a to daga ɗaya ta fito sai manzon Allah daga cin wannan sai kuma gida yake farin ciki yake faɗa na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita wa وفي لفظ وكان مجززا قائفا ilmin shine ilmin kafa ake ce kafa wannan sunan ilmin kenan to shi mujazzizin iya da wannan ilmin ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala aba sa'id yace Allah ta'ala ya kare da shi zukira ala azl li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci ala azl azl kamar shine family plan azlu asalin shine kamar mutum suna kwance da iyalinsa lokacin da zai inzali sai janye jikinsa daga matarsa sai inzali a ƙasa shine asalin kalmar azulu kenan ana fahimta to ake ambatar wannan agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yaf'al zalika ahadukum walima kai walima yaf'al zalika ahadukum sai manzon yake ta to dan me ɗayan ku yake aikata wannan dan me yake azulu din ne dan me saboda me walam ya ƙulfa la ya fa'al zalika haduku amma mazan Allah bai ce kar kowa ya ƙara aikatawa ba bai hana ba amma ya tambaya saboda me ba ma ke wani ce family plan ne ko tsara haihuwa ne ko ƙoƙarin bai san juna ya shiga a lokacin a lokacin sai mazan Allah ce da su fa innahu laysa nafsun makhluqa illa Allah khaliquha yace duk family planning ɗinka duk azulanka har in Allah ya so ya halicci wata halitta wala sai ya halicce ta ko ba haka bane duk tsarin ka za ka yi na fulani in dai Allah ya sa wannan halitta za ta zo duniya wala sai ta zo nawa ne suke family planning amma sai abin ya kare ai ta alluran ko a sha kwayan amma kuma hijuran ya bayyana manzala ce in dai Allah ya so halitta wallahi sai halicce ta duk allura duk turanci duk boko duk kaje kai in Allah ya nufa ya'ya sai sun fito da zuwa ga wallahi sun zo bayan da zaka yi ana fahimtar wannan hadisi na kusa da na ƙarshe jabir ƙaliki shakuna na azilu wal ƙor'ani yanzu ya ce wancan azalu ɗin suna yi kuma alƙur'ani a lokacin yana sauka ƙala sufiyan sufiyan ke cewa lauka na shi'an yun ha an hula na hana an hul ƙor'an da dai a ce shi wannan abin bai bai da kyau ba a yi shari'a ba ta so to da ƙor'ani ya halimu hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa daga abizar algifari allah ya ƙare da shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu ba mutumin da zai da'awar wani ne babansa ba babansa ba yayi idda'i ya kore babansa daga shi ya haife shi cewa ne ya haife shi illa kafara bace ya zama kafiri duk mutumin da ya kiyarda babansa ne babansa ya jawo wani ce shine babansa kuma ya sani to maza da ce hukuncin wani ne hukuncin kafirci wa man da'a ma laysa lahu fa laysa minna duk wanda ya da'awar abin da bashi da shi to maza da ce baya tare da mu duk wanda ya da'awa mu kaza ne mu kaza ne kuma bashi da wannan abin to maza da ce baya tare da mu ana gaya wal yatabawwa maqadahu minan nar kuma yaje ya nemi gunda zauna cikin gidan wutar jahannama wa man da'a rajulan wa man da'a rajulan bil kufr duk wanda ya kirayi wani mutum da kafirci ce kafiri ne wani kai kafiri ne au qala ya adu Allah ko wannan makiyin Allah ne ya makiyin Allah walaysa kazalika kuma wanda ya ce wa kafirin ba kafiri bane wanda ya ce makiyin Allah ba makiyin Allah bane illa hara alaihi kalmar sai ta dawo kan wanda ya faɗa din yasa kun ga harshen nan ku yi hankali da shi wani mutumin banza ne wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani mushriki ne to an kai wasa ya ta dawo in ta je ba ta samu guba a kan wanda ka faɗa wallahi ta dawo sai ta yi ribas ta dawo kan haka manzan Allah ya ce illa hara alai ai raja alai illa hara alaihi kaza inda muslim wal bukhari na hawo haka nan muslim da bukhari sun fito da makamancin sa hara bi ma'ana raja hara din shine raja sai kalmar ta dawo ga wani ba innahu zanna alan yahu innahu zanna alan yarji akina Allah ya samu dace mun zo ƙarshen kitab na li'an ko mun zo ƙarshen wannan darasi a yau insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya jiƙa mahaifanmu ya sa aljanna ce makomarmu da mu da su gaba daya Allah ta'ala zuriyarmu da ka bamu Allah ka shiryar mana da su Allah ka ɗora mu da su akan tafarki madidici ya Allah muna roƙonka dukkan mai bukata ta alkhairi a cikin mu Allah ka biya masa ya Allah dukkan wanda yake neman tsarin ka kan wani abu Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira akwai wani bawan Allah da ya bada sakon addu'a cewa zai je wata interview ya faɗi saƙon a sanar da mu a nan mutu ya shiga addu'a Allah ta'ala ya ba shi nasara mana addu'an Allah ya ba shi nasara da hidda dukkan ‘yan uwansa musulmai Allah ya ba su nasara kuma in Allah ya ba su nasaran wannan dama da suka samu Allah ta'ala ka sa su yi musulunci aiki Allah ka sa damar musulunci amfani ta da al'ummar musulmi gaba ɗaya muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'a ga duk masu buƙatu ɗaiɗaikun buƙatu daban-daban daban-daban Allah ka biya mana su masu kuma bukatun neman tsari game da wasu abubuwa na rayuwa Allah ta'ala ya ba mu tsaro da kariya Allah kasar mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya abubuwan da suke faruwa a gurabe daban-daban can da can da can na rashin daɗi na fitintinu Allah ta'ala ka kwantar da wannan fitina kuma Allah ka ba mu zaman lafiya abubuwan da suke fuskantar mu na tsadar rayuwa da abubuwa marasa daɗi duka dai Allah ba abin da ya gagare ka Allah ka fi ƙarfin su Allah ka mana maganin su jihar mu ta Gombe Allah ka zauna da mu lafiya Allah ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da ainihin yalwa da zaman lafiya Allah ta'ala ka yaye mana abin da yake damun mu Allah sa ka sanya albarka a gidajenmu Allah ka sanya albarka a rayuwarmu ta iyalanmu Allah ka sanya albarka a masallatayyarmu Allah ka sanya albarka a kasuwanninmu Allah ka sanya albarka a gonakinmu Allah ka ba mu tsaro a duk inda muke ya Allah me wannan gida da ya asasa wannan masallaci ya sake karo na biyu ya sake asasa shi wannan roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya biya bukatunsa na alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ka shirye da zuriyarsa da tamu gaba daya hanyoyinsa na nema Allah ka inganta masa su Allah ƙara masa albarka a rayuwarsa Allah ƙara masa albarka a harkokinsa na nema Allah ta'ala ka tsare mutuncinsa ka tsare dukiyarsa ka yalwata dukiyarsa ka ƙara masa albarka a rayuwarsa da mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar na'am na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah mutuncinsa eh shi dna ba zai kore li'ani ba domin asali shi ne li'ani kamar yadda Allah ya sa shi ne asali shi dna kamar wani cigaba ne na zamani da zai sauƙaƙa wani bincike har su ma'auratan in sun yi ittifaki a ji a yi wani dna din sun yadda sun gamsu a ji a yi to idan an je an yi din sun ce duk abin da ya tabbata sun yadda shi kina magana ta amma in ɗaya daga cikinsu ya ce bai daba li'ani za a yi to a shari'a li'ani za a yi yin dna in dai shari'a ce ta musulunci to sai kowa ya yadda an fahimta idan sun yadda sun kaucewa li'ani sun ce to a je a yi wannan duk rizal abin da rizal ya bayar kowa ya yadda shi kenan sai a je a yi dama musulunci kullum li'anin kore shi ke baya so a yi li'ani sai dole a yi sai abin ya ci tara bayan da za a yi sai a yi li'ani amma in wata dama ta bayyana kuma suka samu ittifaki to shi kenan sai a yi wannan da insha Allah an bai mijanna wallahu ta'ala ala na'am wa alaikum assalam eh li'ani baya zama li'ani a shari'a sai a gaban alƙali ko liman din an gane ko tunda shi wancin abin da ya faru a gaban manzon Allah ya kuma shi ne alƙali shi ne liman a lokacin a tsakanin su biyu ba zai yi ba dole sai an samu liman ko alƙali kuma da shaidu sannan li'ani yake tabbatuwa insha Allah wallahu ta'ala alam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله